أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قد الله تبارك وتعالى da ya sake haɗa mu a wannan waje mai albarka yau muna sha biyar ga watan jimada akir hijira na ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da bakwai ga watan januware na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan da ya sharhi ruhul adab da ake ce masa lubbul lubbi muna cikin baitukan da Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu anhu yake cewa idza talibta matlaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahiman ilahana fatukhzala a shekul islami yana cewa idan ka nemi abun nema ka rasa to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san cutan wannan abun kai baka sani ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana tunkudar da abun da zai cutar da kai saboda tausasawa daga gare shi kar ka tuhumi Allah balle ka kaskanta to a kamar yadda mai lubun lubbi yake kawowa cewa matsalab abun nema da mutum yake nema abun nema da mutum yake nema shine a a cikinsa aka ce akwai fada'ilu du'a zai yi addu'a to a ciki addu'an nan addu'an nan tana da amfani dalilin haka sai ke kawo falaloli na addu'a da mutum zai yi to shine a inda ya tsaya cewar dan adam da shehu yace iza talibta matlaban idan kana da abun nema ka nema to cikin abun neman ka akwai addu'a a ciki to addu'an nan da zaka yi roƙon Allah nan da zaka yi yana da falala da yawa to zai irga falalolin da yake ta irga mana yadda idan mutum ya rike yana addu'a ga irin abubuwan da zai same shi sai yake ga mana cewa shi mai lubbu-lubbu yake cewa ويبشرهم بأن الدعاء يكسب العبد الدائي من الله كرامة ومكانة تجعل المولى العزيز الكريم يعامله معاملة المستحي فلا يرد يديه كائبتين فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا كائبتين yace har yanzu yana daga cikin falala na addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yana musu albishir da cewa lalle addu'a tana jawowa wa ɗan adam mai roƙon Allah ya samu wata karama ya samu wani girma a wajen ubangijinsa majibincin lamarinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala yana masa mu'amala yu'amiluhu mu'amalatul mustahi yana masa mu'amala ilin mu'amalar wanda ake jin kunyansa fala yuraddu yadayhi kaibatain ba zai ba zai mayar masa da hannayensa a wofance ba faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya rami sallallahu alaihi gare shi yana cewa inna rabbakum hayyun lalle ubangijin ku mai kunya ne karimun mai karamci ne yastahi min abdihi yana yana kunyar bawansa idza rafa yadayhi ilaihi idan ya daga hannayensa zuwa gare shi an yi ruddahuma sifran ya dawo masa da shi haka kawai babu komai a ciki ka'ibatai ne bai samu komai ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa shay'un akramu ala Allah min ad-du'a ba wani abu mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar addu'a to kaga da Sheikhul Islam ya ce maka idan kana da abun nema mai lubu-lubu ya ce maka abin neman nan shine addu'a, to addu'ar nan da za ka yi, ka roƙi Allah da ita, tana da fa'idodi da yawa, tana da amfanoni da yawa a roƙon Allah da kake yi. A cikin haka, sai aka ce mai roƙon Allah nan, idan mutum ya zama yana roƙon Allah, matsalafinsa shi ne Allah ta baraka wata ala, abin nemansa, duk abin da yake nema, yana nema cikin Allah tabaraka wa ta'ala yana nema ne a wajen Allah to in ya zama haka to hakan zai jawo ya samu matsayi Allah ya bashi wata karama sannan ya bashi wani mazauni na musamman saboda shi duk abin da yake nema yana nema cikin Allah tabaraka wa ta'ala ne ba cikin neman nasa ba shi yasa shehul islam abin da ya ga maka a cikin wadancan bai duka abin da ake so ka gane shi ne daman ka zama talibun bi rabbi me nema da ubangijinsa to in zaka roka kaga Allah zaka roka kamar yadda muke fada kullun shine duk abin da zaka yi so ake zama matsalab ne ya zama nema kake ko me kuma nema a wajen Allah to saboda haka idan ka zama haka ya zama duk abin da kake nema kana nema ne a wajen Allah to wannan yanayin zai jawo sai Allah ya mu'amalance ka irin mu'amalar mutumin da yake jin kunyarsa idan ko a haka idan aka ce kana jin kunyar mutum wato ba za ka yi aikata wani abu a gabansa ba kenan ko kuma in ya zo bayan ya bayyana da kana yi sai ka yi kokari ka ɓoye kar ya gani saboda kana kunyarsa kar a ce ya ganka kana aikata yin abu iri kaza to shi kuma Allah tabaraka ta'ala mu'amala da zai maka in ya zama ka zama dalibin rabbi kana nema cikin Allah ne mu'amala da zai maka shine ba za ka taba roƙon sa ya hana ka ba ba za ka taba daga hannayenka kana roƙo ya maida su su dawo ba a samu komai a ciki ba in dai ka daga hannunka ka roƙi Allah to shikenan kuma Allah zai amsa maka to kaga wannan wajen ana so ya zama bawa mai roƙon nan yana shuhudin Allah tabaraka ta'ala a cikin dukkan abin da yake nema ya nema a wajen Allah a wajen Allah yake nema Allah yake roƙa har zuciyansa har bakinsa har gaɓoɓinsa har duk abin da yake yi yana nema ne a wajen Allah tabaraka ta'ala to in ya zo ya roƙa sai a bashi amma idan bakin yana kiran Allah zuciya tana kiran alajuwa ne gabobin suna tashi su wajen wani to to ba za a samu ba saboda an an cakuda da yawa a ciki amma in ya zama ka samu nitsuwa cikin zuciyarka gabobinka sun yarda bakinka ya yarda rogon Allah kake a wajen Allah kake nema baka nema a wajen kowa har zuciya har gaba har komi to idan ka daga hannu kace Allah yi min kaza dama ba shakka zuciyanka lokacin da ka daga hannun naka Allah ba ni kaza ko Allah kai wani kaza kai babu a cikin zuciyarka cewa yanzu fa ko na addu'a nan ma in wani bai yadda ba ba za a samu ba ko na addu'a nan ma ai sai an bi ta suwa ne kai zuciyan ya gama tsaftan da kawai ka san in dai ka roke shi zai baka to in ya zama kai haka to shikenan sai ya karrama ka da wannan sai ya ajiye ka a wani matsayi wanda zaka kai matsayin da duk wanda yazo da bukatarsa in ya faɗa maka in kace to shikenan Allah ka bashi sai Allah ya ba Allah ka ije masa sai Allah ya ije maka Allah kar ka sashi a cikin kaza sai Allah ya fasa saka saboda ka kai wannan matsayi sai ana maka mu'amala irin mu'amalar wanda ake kaman jin kunyarsa shi ne sallallahu alaihi wasallam yace inna rabbakum hayyun ubangijinku mai kunya ne karimun mai karamci yana kunyar bawan da zai daga hannun sa ya roke shi sannan ya bar hannun ya dawo haka ba amsa masa ba abun tambaya a nan da yawa waye bawan da zai roƙo wani irin bawa ne wanda zai yi roƙon da ba za a dawo da hannunsa ba duk da zai kawo a cikin karatun su zamu iso wajen da zai bayanin wanda zai roƙa ba amsa ba da wanda zai roƙa a amsa masa kaga anan ya ce Allah tabaraka ta'ala yana kunyar bawansa da zai roƙe shi ya dawo da hannayensa bai ba su komi a cikin su ba to saboda shi wannan bawan ya mu'amalanci Allah tabaraka wata'ala mu'amalar da ake nema yayi shuhudin Allah tabaraka wata'ala a cikin kominsa a cikin dukkan abin da yake to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa alhaya'u shubatun min al-iman kunya kunya wani yanki ne na imani ka zama mai kunya kar ka zama marar kunya kunya wani yanki ne na imani amma kunyar da muke faɗa nan ba kunyar mutane ba tukunna ba kana kunyar Allah tabaraka wa ta'ala kana kunyar Allah kai ne kai alƙawari wa Allah kai nuzuri zaka na yin wasu azkarai ko zaka na yin wasu wasu wani wurdi haka ko wani qiyamul layli haka wani aikin nau'in ibada dai sai ka tashi sosai ko kamar da gaske ka kama yi kana yi kana yi kana yi kana yi shikenan ya za a yi sai ka watsar ko sai ka dena sai ka fasa to a wannan lokacin ka kai matsayin da kana jin kunyan Allah tabaraka ta'ala yanzu har kai ne zaka dawo kuma yanzu bayan da ka dan fara kamar da gaske yanzu kuma ka watsar to ka dawo kana kunyar Allah tabaraka ta'ala ba kana kunyar jama'a su ce ka daina bautan da kake yi ko ka a'a kai a cikin zatin ka a karan kanka ne kake jin kai ban yi daidai wa kaina ba yanzu ya za a ce ina abu iri kaza yanzu na daina na watsar kana jin kunyar Allah tabaraka ta'ala har ma ka ji kunyan ka roke shi saboda in ka zo kana roƙon nan zaka na tuna baya fa ni ne fa kwanakin baya na tashi ina ta ibada kamar da gaske nake yi ashe du magana ne kuma yanzu wai na zo ina roƙo kai da baka tsaya a tsaye ba ma har ka zo kana roƙo to sai zama kana cikin irin wannan hali na kunyar Allah tabaraka wa ta'ala wannan makami yana da nisa kam sai an dage za a iso shi ko sai an dage za a iso shi in haka dage za a isowa ya zama duk ran da baka yi abin da ka saba yin nan ba yadda idan a wani zaka yi wa kake jin kunyar zaka zaka na ji kunyan Allah in baka yi ba sai in ka zama haka sai ya zama shi ma Allah tabaraka wataala yana kunyar ka ba za ka roke shi ba sai ya biya maka saboda saboda kunyar da kake yi kunyarsa da kake yi baka iya saba masa kana yi masa bautar yadda ka faɗa yadda ka ɗauki alkawari na farilla kan dama na dole ne kana cika su to na birbilin ma baka wasa a ciki baka wasa a ciki kana yi to dalilin haka in ka roƙe shi sai maka sai kaga an samu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama da za a ce za a yanke hukunci a wani sai zo ya ce wallahi ba za a yi hukuncin nan ba sai ce wallahi ba za a yi hukuncin nan ba kuma sai Allah ya yarda ba za a yi ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rubba ash'asa akbar zitim raini lau aqsama ala Allah la abarra zaka samu bawan da in ka ganshi jikinsa yayi biji-biji ba shi da alaman tsafta a jikinsa da sauransu za a rena shi wanda madfuun bil abwab za a ture shi ma amma da zai ce Allah kar kai kaza Allah ba zai Allah kai abu kaza to Allah zai saboda Allah yana ji kunya irin wannan bayan to shine abin da yake ga mana nan cewa idan Allah ya karrama ka da addu'ar da kake yi zaka kai matsayin da idan ka roki Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ba zai bar hannayenka su dawo haka kawai ba kana roƙon sa zai amsa maka sannan sai ya kawo wani hadisi ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani abu laysa shay'un akramu ala Allah min ad-du'a ba wani abu da Allah yake karrama bawa da shi kamar addu'a idan Allah ya azurta ka da nema a wajensa a cikin duk abin da kake yi to ya baka babban arziki ya baka babban arziki duk abin da kake ya zama nema ne matsalab ne kuma a wajen wa a wajen Allah don ya zama haka to ka samu babban karamci da Allah yake yake wa bayi kenan ya karrama ka karamar da babu irinta saboda kai duk wani tasarrufat naka ko miye a wajen Allah kake nema cikin Allah kake nema to in ka zama haka shine ka samu karamcin da ake nema sannan sai ya ce wa yubashiruhum bi anna du'a biftahu rahmatur rabbaniyya ومسترى وأصحاب الفاقات وملجأ المضطرين ومنتبس ذوي المعارف فقال تعالى أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون آه نعم سيشيك ويبشرهم أنا musu albishir har yanzu cewa bi annad du'a cewa roƙon nan da za su yi addu'an nan da za su yi miftahu rahmatur rabbaniyya ita take bude musu rahamar Allah tabaaraka wa ta'ala sannan umsara wa ashabul faqat kuma wato wajen hutu ne na ma'abota rashi wanda basu da shi in suna su samu hutawa shine su ta roƙon Allah wa maljawul mutarri sannan makoma ne na wanda suke cikin kunci wa muntasifu zawil ma'arif sannan addu'a ita ce wajen mafaka na wanda suke cikin bukata. Fakala ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya ce, Amman yujibul mutarra iza da'ahu, waye ne yake amsawa wanda yake cikin kunci idan ya kira shi, wa ya su'a, waye yake yaye mummunan abu, wa ya ja'alukum kulafa a waye ya sanya ku zama kalifofi a bayan ƙasa a ilahu ma Allah shin akwai wani Allah tare da Allah ne qalilan ma tazakkaru kadan ne daga cikin ku suke wa'azantuwa suke gane cewa babu wani Allah sai Allah tabaraka ta'ala ah sannan yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man fataha lahu minkum babu du'a futihat lahu abwabur rahmah ومن سئل الله شيء ومن سئل الله شيئا يعني احب اليه من ان يسال العافيه yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fataha lahu minkum babu du'a wanda aka bude masa kofar addu'a futiyat lahu abwabur rahama to an bude masa kofofi na rahama wa ma sila Allah shay'a ba abin da aka roki Allah da dai yani ahabba ilaihi wanda yafi soyuwa zuwa gare shi min an yas'al al'afiya kamar mutun ya roki lafiya to anan wajen kuma yace mana da shawul islam yace ka roki Allah ka nema a wajen Allah idza talibta matlaban azimta in kana nema ka nema a wajen Allah to sai yace ana mana albishir da cewa addu'a nema a wajen Allah roƙon Allah nan shine mabudi na kowace rahama shine mabudi na kowace irin rahama dukkan wata rahama zaka same ta ne idan Allah ya azurta ka da roƙonsa da nema a wajensa kowace irin rahama to zaka samu wannan rahama za a bude maka kofofin rahama ta ko'ina sannan kuma nan ne wajen hutawa na wanda basu da shi mutum ne bashi da shi yana cikin fama na rashi tun yana nema wajen Allah to ya samu lafiya kenan zai huta zai samu hutu amma yana nema wajen wani wanda ba Allah ba to ya samu wahala kenan wahala zai samu ba zai samu hutu ba idan kana so ga mutum ya huta shine ya zama me roƙonsa a wajen Allah yake roƙa a wajen Allah yake nema matsalafinsa a wajen Allah ne to sai huta in ya bashi shikenan sai ya karba in ya hana shi ma hankali kwance ba zai damu ba ya san duk daga wajensa ne amma in kana neman wanda yana cikin damuwa kullum ba zai huta ba shine mai nema a wajen wani mai nema a wajen wani kaje ya baka ma baka tsira ba bai baka ma haka kana ta damuwa to yanzu ya baka to amma kuma fa ai abun ma ba zai isa ba yanzu ya zaka yi kaza kaza kaza kana ta nazarin ya za a kare bai baka ba kuma duka shiga damuwa amma in a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kake nema to ka samu wajen hutu kenan zaka huta in ya baka sai ka gane ya baka in ya hana kama sai ka gane ya baka shi kenan hankalin ka kwance in ya baka ka gane ya baka ne in ya hana kama ka gane ya baka ne shi kenan shi ne abin da shaidu islam ya gama ka cikin baitin nan cewa iza talimta matalaban adimta fa zairu yadri wa ma daraita idan ka nemi abun nema ka rasa to Allah tabaraka taala shi sun cutan wannan abu kai baka sani ba kuma hakan ma yadfa'u ma yadurru abin da zai cutar da kai ya tun kudar da shi saboda tausasawa daga wajensa kar ka tumi Allah ka ce dan me ne zai maka kaza bai ma kaza ba to kaga nan abin da shi yake so ka gane shine idan ya baka ma ya baka in ya hana ka ma ya baka da bayarwa da hanawa duk bayarwa ne duba ka yi saboda ka lokacin da ya baka bayarwa kai a wajenka sai ka gane sai lalle haka Allah ya ga dama yanzu ya hutar da kai ya baka a wajenka kake dauka baka yi lokacin da ya hana ka sai kai kokari ka gane a cikin hanin nan ba bayarwa ne abubuwa da yawa misalsalai irin waɗannan suna nan da yawa za ka ga mutum yana ganin wani mai arziki sai ce kai da manzon zama irin wane ai da na huta da in zama kaman wane ai na huta ai Allah ya bani da ni ma kuma da zaka je ka samu wane ku zauna da shi da duk arzikin nasa da abin da ya tara sai sai ya ga cewa kai ka ai a cikin ni'ima kake kai yanzu da Allah bai dora maka wannan abin da yake cikin bashi shi haka zai gwada maka kuma shi kai kuma kana ga ai samun ni'ima ta kare a cikin bayarwa banda rashi wataƙil kuma rashin ma ni'ima ne saboda haka da bayarwa da hani duk Allah yana yin su ne saboda ya baka su ne ga ya zaka karba ya zaka karba idan ya hana ka ko in ya baka da kaga ya wajen Allah kake nema shikenan hankali kwance sannan yace nan ne makoma na wanda ya matsu ka shiga cikin matsi wanda ba wanda ya sai fidda kai sai Allah cikin wannan matsi to idan zuciyarka ta amsa ka yarda cewa Allah ne zai fidda kai Allah ko zai fidda kai duk cikin kuncin da ka shiga ciki to sannan kuma nan ne addu'an da kake roƙon Allah da kake yi shine zai zama ma mafaka na dukkan wata bukata duk wani damuwa ka roki Allah Allah ya biya maka shine sai ya kawo mana ayan alqur'ani da Allah tabaaraka ta'ala yake cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu waye yake amsa wanda ya shiga cikin kunci idan ya kira shi waye shubu su a waye yake yaye mummunan abu sannan waye ne ya sanya ku a ƙasa ku zama kuka zama kalifofi kuka maye wasu da wasu ne ba ku ba waye yake yin wannan ba wanda yake waɗannan abubuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala a ilahu ma Allah a ilahu ma Allah akwai wani ilahu ne bayan Allah qalilan ma tazakkaru kaɗan ne suke wa'azantuwa suke gane cewar haka ka shiga cikin kunci ana kokarin za a halaka ka an shirya komai sai ga wani yazo yazo ya samu ya janye ka wata kila dole bindiga akan wuyan ka saura a harba ne dalilin zuwan sa aka ce to an fasa ko kuma an dora takobi a saura a yanka ne aka fasa shikenan sai ka ce a a da ba dan wane ya zo ba ba don wane ya zo ba da yanzu baka san wani hali kake ciki ba da babu kai kai kam ai wane shi ya tsaya cikin wannan kuncin da nake ciki ya samu sai da ya fidda ni wane ya yi abin da ya yi amma Allah tabaraka wa ta'ala ake so ka gane shi ya yi yasa shi yake bala radiyallahu anhu yace wai ana magana cewar idan mutum zai fadi sai ka ji ya ce shehu tijani ko ya ce shehu ibrahim sai ake tambayin shi aka ce to daman shehu tijjani da shehu ibrahim da zai kira su za su yi shi ya ce a a ai shehu tijjani ko shehu ibrahim bai- bai sai musu komai ba idan ya kira shi idan ka zo abu ya same ka ce shehu tijjani to shehu tijjani ba abun da zai maka ko yana raye ba ba zai maka komai ba ba zai maka komai ba ko yana nan ma ba zai maka komai ba balle sai shi yake faɗan wani misali ya ce kai ne kana zaune a cikin gidanka da dukiyarka da komai sai barayi suka zo gidan za su yi sata da barayi suka zo gidanka za su yi sata sun shigo kaji motsinsu hankali ya tashi Allah ya taimake ka shiga wani waje ka makale sai ka kira 'yan sanda ka ce gidanka alayi kaza nan ba na kaza ga barayi sun zo za su maka sata zo a taimake ka a kawo maka agajin gaggawa a taimake ka shikenan yan sanda sai suka zo suka yi harbi sama sama da abubuwan da suka yi da dabarunsu sai barayi suka tafi Allah ne kori barayi ko yan sanda na'am a imaninka Allah ne kori barayi ko ‘yan sanda ne? Na'am? Ba amsa? Akwai amsa mana, Allah ne kori barayi ko ‘yan sanda ne so kore su. ‘Yan sanda ne so kori barayi, ba Allah ba ne ya kore su kenan? Na'am? Na'am? to saboda haka shine shi yake cewa in ka ce shautu jani in abu zai same ka to ai Allah kake roƙa kake tawassuli da shautu jani Allah ya amsa maka kai ma yanzu da da barayi suka zo gidanka sai da kai tawassuli da yan sanda su kora maka barayin amma aqidan mu na musulmi ba wanda zai ce yan sanda ne dan ba dan yan sandan nan ba uz billahi dan sanda ai sai wani abu ne Allah dai Allah ne kori barayi ai dalilin haka sai Allah ya turo yan sanda sai suka aiki sai barayi suka tafi to kaga wannan maganar da ake anan shine idan ya sa a cikin sa a cikin zuciyarka cewar wai wan- waɗannan yan sandan su suka yi aiki ya jawo da ba su zo ba da kaza kaza to tauhidin ka ya lalace kenan aikin ka ya kwabe to wanda ya san Allah tabaraka wa ta'ala shine ya kai matsayin da duk abin da ya same shi sai ya yi shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala cikin abu ba ya tsaya yana kallon mutanen da ake kaman su suka yi abu ba kamar yadda shi ya faɗa cewar a ka dole ka yadda cewar Allah ne kore su amma ta sanadiyar 'yan sanda da suka yi aikin da suka yi to duk abin da ya same ka ma haka ake so ka gane Allah ne bai yi. Sannan Allah shi ya kawo ku cikin duniyar nan ya maye, ya mayar da ku, kuka zama kalifofi, da wasu ne ba ku ba. An yi halittu iri kaza iri kaza haka, wane in masarauci ne yana roƙon ya za a yi ɗansa ya gaje shi, in mai kuɗi ne ya za a yi ɗansa ya gaje shi, in malami ne ya za a yi ɗansa ya gaje shi, kowa dai cikin abin da yake yi yana so nasa ya maye shi, shi me shi mai ƙarewa ne ya sani zai tafi. yana neman wani wanda zai zo ya maye shi a wannan wurin to Allah tabaraka ta'ala shi yake mai da ku kalifofi bayan waɗannan sun tafi wasu su zo bayan waɗannan sun tafi wasu su zo sai aya take ce maka a ilahu ma Allah wai a a nazarinka da tunaninka akwai wani ilahu ne banda Allah akwai wani ubangiji in ba Allah tabaraka ta'ala ba a ilahu ma Allah wannan magana da ake so a faɗa maka a nan wajen duk wanda kake ga yana da tasiri yana iya yin wani abu ka mai da shi ubangiji kake zamani shine mai yi ba Allah ba to aikin ka ya kwabe ba wani mai iya yin komai la haula wala quwwata illa billah ko inna Allah ala kulli shay'in qadir har zaman nan da kai inna Allah ala kulli shay'in qadir da Allah bai bai ga dama ba ba ikon Allah ne zaunar da kai in bai ga dama sai ka gagara zama kai kai ka zauna ba zai yiwu ba to wai ana so ka gane cewar babu wani ubangiji sai Allah tabaraka wataala ba mai iya yin komi sai Allah tabaraka wataala shine abin da ake so ka gane law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da ce allolin guda biyu ne a cikin duniya ba Allah ɗaya bane akwai wani Allah banda Allah to da duniyar ba za ta zauna ba kai din da ka zama bawan Allah da baka zama bawa ba dan wannan ubangiji da yace kai abu kaza yanzu wani ubangiji sai yace a ba shi za ka yi ba kai abu wancan kai kai wani abun da ba kaga nawan ne za ka yi kenan kowa kuma yana da iko akan ka to amma sai iko na Allah ne shi kadan sa babu wani ilahu sai shi to amma sai aka sanya hijabai suka rurrufe yadda ba kowa bane zai gane haka ba kowa bane zai fahimci cewa ba wani ubangiji sai Allah tabaraka wa ta'ala sai shirka ta zo idan aka samu shirka bayyananniya wanda ba ta buya shine mutum yana gani akwai wasu ma da ya kamata a bauta musu ba Allah ba akwai wasu ma da suke iya yi ba Allah ba to kaga wannan shirka ta gama bayyana kenan tana muƙabala da Islam din sama yana ganin akwai wasu allolin banda Allah a zo a samu shirka da za ta muƙabala da iman din sa yayi imani amma kuma su wane nan ne suka tsaya suka yi kaza suka yi kaza dan ba dan wane ba dan ba dan kaza ba ya ta kawo mutane yana daukan makami na ilahiya yana ba su ba su ba su yin komai ba to wanda ya wuce wannan kuma ya kai makamul ihsani shine dama wanda zai gane cewa babu wani ilahu sai Allah tabaraka wa ta'ala a ilahu ma Allah a a babu saboda ka ba mai iya yin komai sai Allah tabaraka Allah tabaraka ta'ala yace kadan ne suke wa'azantuwa suke gane cewar idan mai kunce shiga kunci Allah ne yake fidda shi suke gane cewar idan mai wanda ya shiga cikin bakin ciki ya shiga Allah ne zai yaye masa suke gane cewar Allah ne yake yake kalifantar da ku a duniya yan kadan ne masu gane haka qalilan ma tazakkaru yan kadan ne suke wa'azantuwa saura kam ne su suna nan ne ana tafiya kawai amma ba sa idrakin haka sannan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka bude masa kofa na addu'a man fata lahu minkum babu du'a wanda aka bude masa kofar addu'a an bude masa kofofin rahama an bude an bude masa kofofin rahama rahamaniya ta Allah tabaaraka wa ta'ala tana samun sa in an bude masa kofar addu'a kamar yadda muke faɗa kullun ka gane addu'a fa ba ba wai iya ka daga hannu ka roki Allah shi ne addu'a ba duk abin da za ka yi addu'a ne in ka gane amma wato ne ma kake wajen Allah duk abin da za ka yi sai ma kake wajen Allah ko me to ina ka bude maka wannan kofan kai shuhudin Allah a cikin duk neman ka to an bude maka kofa babbar kofa ta rahama kenan ta rahamaniyar Allah tabaraka ta'ala kuma in aka dawo aka ce roƙon Allah za ka yi Sani Salasalam ya ce, Ba abin da za ka roƙi Allah kamar ka roƙe shi, Allah ya ba ka lafiya. Allah ya ba ka lafiya. Amma su ila Allah shay'an ya'ani ahabba ilaihi min an yas'ala al'afiya. Ba abin da yafi da za ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kamar ka roƙe shi ya ba ka lafiya. Shi yasa ake son mutum ya roƙi kullum za ka ji shaunanmu ma suna faɗa. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ba to lafiya bayan lafiya ne duk abin da zai zo ke zuwa in baka da lafiya aiki ya lalace ko me saboda haka babban addu'a mafi soyuwa wajen Allah tabaraka ta'ala ake suka roki Allah shine ka roki Allah baka lafiya lafiyan nan a cikin kowane ma'ana ba iya ma'ana lafiyan jiki ba a cikin kowane ma'ana Allah baka lafiyan jiki ya baka lafiyan zuciya zuciyar ka sai ta kane sai kane mata lafiya ai ko idan tana ciwo ai ya jika ba wai ciwo na na jiki nake fara ba ba ciwon jiki ba a a ce tana da ciwuka zuciyarka in ta samu ciwo ka shiga wahala in zuciyarka bata da lafiya bakin ciki hasada ƙeta gaba menene duk ya ga shiga cikin zuciya duk abin da ya samu wani ka shiga damuwa kai ta jin kunci da wane ne to zuciyar ba lafiya kenan kaga shi zaka ce zaka roki Allah ka roki shi ya baka lafiya lafiya na ma'ana da lafiya na jiki yadda duk abin da zai same ka sai ka samu lafiya a cikin sa ba za ka ji ka shiga cikin wahala ba ko bawan Allah kake so ka zama in babu lafiya ba zai yiwu ba sai da lafiya lafiyan kuma guda biyu idan ga lafiyan jiki jiki lafiya kalau amma zuciya ba lafiya to ka shiga fitina nan ma ka shiga fitina nan ma ga yawan azkarai a wajenka ga qiyamul layli ga karatun qur'ani ga menene duka hada amma zuciyarka bata da lafiya ana yin wani abu a wani wani Allah yana falala wani Allah ya falala wani na minti kadan sai hankalinka ya tashi sai wurin ya koma kansa sai addu'an ya koma kansa Allah ya zaka yi wani Allah ka kwace ka bani ko aga aga aga jin haushinka a fili ka ji haushi a fili ya Allah zai yi wa wani abu kaza ni ya bar ni ko aka nuna damuwarka a fili ko bakin cikinka a fili to ko Allah ya baka lafiyar jiki bai baka lafiyar ruhi ba to aiki ya lalace sai ya zama mai ka roki Allah ya baka lafiya nan jikin sannan ya baka lafiyar ruhi ya zama duk abin da Allah ya yi ka yarda tun zama kana shurin Allah tabaraka wa ta'ala cikin komanka to yaushe zai yi kuma ka dawo kana cewa ya zai yi ka kuma inda shi yake la tattahi man ilaha na kenan fa tukzala sai ka walakanta zaka tuhumi Allah kenan to lafiyar ruhi da lafiyar jiki ka roki Allah ya baka su duka ka samu lafiya ciki shine babban addu'ar da zaka yi ba abinda mutum zai roki Allah kamar ya roke shi ya bashi lafiya idan baka da lafiya duk abin da kake ganin nan ana yi ba za ka iya yi ba yanzu wani zai ce yanzu har karfe kaza ya yi yanzu har kaza ya yi yanzu har an je kaza taɓi kamar yau ba har sati ya zagayo lafiya kake da shi shi ya ja maka wannan zancen lafiya kake da shi da Allah zai rike ka ya rike wani wani wani yanki a jikinka na wasu dan lokuta ka kwana ba kai bacci ba ka rinka duba gobe ka ce a har yanzu ba karfe gazan ya ke wuce ko sai ga garin ya ki waye ba sai gari ya ki waye ba kai ta Allah Allah garin ya waye in Allah ya saka wani wani waje in garin ya waye kai ta Allah Allah dare yayi har yanzu ba har yanzu ba ya azhar ba har yanzu har yanzu ba ila asar ba to baka lafiya amma in kana da lafiya sai lokacin ya wuce kwanakin su wuce kana ganin ma ba a yi komai ba kana mamaki ma kace kai ya aka yi lokacin da ya wuce to shine yace mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum abin da ake so ya roki Allah shine yana roƙon Allah ya bashi lafiya lafiya na jikinsa da kuma lafiya na ruhinsa sannan yake cewa wa yubashshiruhum bi anna du'a salahun yuqatilu bihi al-mu'min al-a'da' Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa za mu karanta hadisin a gaba. Shi mai lumbi-lumbi yace ana maka albiwa addu'a takobi ne wanda zaka yaki makiyanka da su. Da addu'a. Wa yudafi bihi an nafsihi. Kuma abinda zaka wato kare kanka da shi ne. Wa an dinihi da addininka wa an dunyahu da duniyar da duniyarka. فقال صلى الله عليه واله وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi yace ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum shin bazan nuna muku bane a annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'a salahul mu'min addu'a ita ce ta goyin mu'mini wa imadud din kuma ita ce gishikin addini wa nuru samawati wal ard kuma ita ce hasken sama da ƙasa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum bazan nuna muku abin da zai tseratar da ku daga makiyinku ba wa yadurru lakum arzaqakum ya kara muku arzikinku tad'una Allah fi laylikum wa naharikum ku roki Allah a ran a daren ku da ranan ku fa inna du'a salahul mu'min lalle addu'a takobin mu'mini ne sanan wajen kuma ana gaya maka cewa dukkan yaƙi da zaka yi ka yaƙi makiya to da da addu'a za ka yaƙe su shine takobinka ka roƙi Allah kawai Allah zai ije maka makiya amma yanzu ka zo kullum kana ta addu'a makiya Allah makiyana Allah makiyana inna lillahi kai makiyan ne suka dame ka kullum ka zama mai roƙon Allah ina ba za ka gansu ka roƙi Allah kawai ka manta da wani maganar makiya amma wani yana zama in aka ce ya roƙi Allah abin da zai fara makiyan zai fara kira kaga ya gansu kenan a ilahu ma Allah su ma kana gani za su suna da tasiri kenan za su yi maka wani abu na ruwanka da maganar makiya ka koma wajen Allah gaba ɗaya ka rabu da wani maganar makiya kawai su zo su yi ƙiyayya ne sun yi sa ba zai ba zai yi ba ko za su yi ba saboda kai duk abin da kake nema cikin Allah kake nema saboda haka ba ka jin su ma ba ka ganin su in sun zo addu'o'in da kai nan sai su ture su ba za su ma iya isuwa inda kake ba sannan addu'an nan da kake yi shi zai kare kanka ba wani abu da zai zo ya cutar da kai ya kare ka daga zamiya duk abin da kake ciki roƙon Allah kake kana roƙon Allah ya baka yardan sa a ciki duk abin da kake ciki sai ka zauna lafiya da jikinka sai dai na jarrabawa da mu za a jarrabe ka zai na zuwa sa'i sa'i amma dai zaka samu zaman lafiya akan kanka a cikin zuciyarka sannan addinin ka zai zauna lafiya saboda shurin Allah tabaraka ta'ala kake a cikin komai ba yau kana addini iri kaza gobe ka ba sa ka kuma tafiya iri kaza jibi ai tafiya kaza ta fito ka sake komawa ciki kullun kana kana yawo ana ta dawurura da kai ka gagara tsayawa waje guda kuma za ka samu mutum ba bayan yana musulunci yana ɗin tijjani yana ɗan faila ma sai ka samu irin wani abu yana ɗibansa sai ka samu abu yana ɗibansa yau ai yayin abu kaza ake yi saboda haka ya koma wurin gobe an fasa ai kana neman abu sirri da abubuwa tafi wajen wani sai ka koma can kuma duka tattare an jima ka tsallaka kuma duka tafi ba abin da zaka samu ba abin da zaka samu wahalan banza zaka ja ba zaka riski komai ba wallahi ba abin da zaka riski saboda haka idan ka zama talibin bi rabbihi kana nema cikin Allah tabaraka ta'ala to nitsuwa kake sai Allah ya nitsar da kai ka zauna lafiya a cikin addininka a cikin dariƙanka a cikin failanka ka zauna lafiya kalam ba wani abu da zai zo ya shashume ka ya kwashe ka je ya ya zuba ka wani waje babu abu hankalinka a kwance amma daman idan idan neman kanka kake a ciki kana musulunci kana ganin kanka a ciki kana dariƙa kana ganin kanka a ciki kana faila kana ganin kanka a ciki kai ne kanka ne ya dame ka to ba za ka zauna lafiya ba ka rinka canjawa kenan kullu saboda me kai zatin kanka kake magana ai yanzu in ana neman masu abu kaza mu ne ai mu ne yan tafiyan wane mu ne a gidan wane daman kanka kake gani shi kenan ake lalace ba inda zaka kuma saboda ba Allah kake nema ba kanka kake nema son zuciyarka kake yi wa Allah ya kiyaye kaga wannan abun akwai matsala da yawa a ciki kai ka zo ka ka yi ta musulunci ka ta dariga ka ta faila sai an je lahira in ka ce gani ni dan faila ne a ce a haba kai ba kai dan kanka ne dai a kanka kai ta yi wa ka yi ai an ji amma a kanka kake yi wato ma'ana neman ya za a yi ka girma kake ka samu kuma neman ya za a ce kai ne wani an faɗa neman shiga akwai baitukan suna zuwa gaba shawar islami zai gaya maka sirri baya samuwa da labi huwaina wa mudaratir rija ba za ka je ka kana ƙarya a mazaje ka je wajen shewa ne ai akar maka Allah wallahi na dan yi mafarki ma ai kaza kaza ai haka ake ai yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana gaya masa kanka kaje kana gaya masa kanka kace kai yanzu ai ai waridi iri kaza ma ai kaza kaza to in ka zama irin wannan ba inda zaka wallahi kai da sunan ka dan dari ga faila ba ba inda zaka to wai har zaka samu wani abu har ka dawo kai kanka a ciki kaga cewar ka samu wata magana da dadiya da professor yake bada professor Ibrahim Ahmad Makari yana magana lokacin da ake ta maganan mutane a zo a ce wannan sun ga annabi wannan ya ga annabi wannan ya yi mafarki wannan wannan abin da ake ta yi yace in kana neman annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba annabi ba sai Allah ya baka shi duk abin da ba annabi ba kana neman annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya baka kuma zaka kai a ce yau an zo an yi taro a gaibu ba zahiri ba an zo an nada maka rawani an ce ba bawan Allah da ya kai ka yace zaka iya kaiwa wannan matsayin kuma a dawo a zurfe ka ka dawo baka baka baka je ko ina ba a ga zaka biye wannan abin ne ko kuma zaka dawo ka ajiye a tara ma jama'a a tara ma muridai a tara maka abubuwa da dukiya da komai a ga zaka bi wannan abin ne ko zaka aje ka ce Allah da manzonsa kake nema ba wannan ba in kana neman Allah ko kana neman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an baka duk abin da ba su ba sai an baka ai ni yanzu da ai ni kullun yanzu na kwanta mafarki iri kaza ai ina ai yanzu kam ai yanzu na tashi na kai makami kaza ai yanzu nayi kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aiki ya lalace to wannan tafiyar ba tafiyar gangan bace sai ka roki Allah ya gyara maka abu ka iya ganin abin da ake nema a ciki amma in ka zama ba haka ba za ka ji tafiya kana tsammanin ka tafi ba inda ka je addinin bai kyau ba musulunci magamul islam bai samu ba balle magamul imani dariƙa ne kana yi amma shi ne faila ne baka samu komai ba duka in kanka kake sai a ciki kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza yanzu ma kana kaza kana kaza kuma ka je kan shehu ne kana gaya musu kan shehu ne zaka je shi shehin fa bawan Allah ne baka san yaya yake da Allah ba amma haka zaka je ai aka maka Allah yanzu nayi abu kaza nayi kaza kana bashi labarin kanka to mutum ba zai je koyina ba irin wannan sai ka roki Allah ya kare ka da irin wannan a cikin abin da kake yi sannan a duniya haka wa an duniyahu Allah ya kare ka a cikin duniyar ka duniyar ma ya zama baka ganin ta ba ta ita kake yi ba amma komai zai iya zama duniyanci kuma kana musuluncin duniyancin ka kake kana dariƙan duniyancin ka kake kana bailan duniyancin ka kake duk zai zama duniya kake duniya kake nema da shi kaga aiki ya lalace sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa addu'a ita ce takobin mumini kuma ita ce ginshikin addini ita ce hasken sama da ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan ga muku abin da zai tsaratar da ku daga makiyanku ba ya ƙara muku a cikin arzikinku ba shine ku roki Allah a daren ku da ranan ku roƙo da zaka roƙe shi cikin azkar ɗinka addu'o'inka da kuma jin cewar duk abin da kake a wajen Allah kake nema wannan roƙon duka yi shi a cikin darenka da rananka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ita ce takobin mumini mumini ba shi da abin da ya wuce addu'a ya ta roƙon Allah cikin duk abin da yake nema ba tare da kuma ya tuhumi Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da Allah ya bashi ba shine shekul islam ya ga maka cewa idza talibta matlaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita idan kana nema abun nema ka rasa abun to Allah tabaraka ta'ala shi ya san cutan wannan abun kai baka sani ba kuma yana tunkudewa yana turewa yarfa'u ma yadur lutfan minhu yana tunkuda abun da zai cutar da kai saboda tausayin sa tausasawa ne daga wajen sa kar ka tuhumi Allah tabaraka ta'ala balle ka tabe in ka tuhumi Allah kace dan me ya maka kaza to tabewa ya faru kenan to waɗannan dai duka ana mana magana ne akan falala na addu'a sai mu dage mu roki Allah tabaraka wataala roko da ake yi da baki da wanda ake yi da zuciya da wanda ake yi da gabobi ya zama cikin koman mu muna nema cikin Allah tabaraka wataala mu yi shuhudin Allah tabaraka wataala a cikin dukkan abin da muke nema zamu dakata nan insha Allah abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi barkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon roƙon Allah da yadda Allah yake so a roƙe shi albarkaci alaihi sallallahu alaihi Allah ya hana mun zamewa cikin neman Allah tabaraka wa ta'ala albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar sa albarkaci shi tijani da karamar sa albarkaci shi Ibrahim da faidar sa albarkaci alqur'ani da ayoyin sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al fatih wa abrid wa khatim lima sabaq nasir al haqq al haqq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم